تذكر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح انتهاء من ذا يفرج كربا بات يغنينا ويزرع الورد فينا
sai ya halitta manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad da halayensa da sahabbansa waɗanda suka yi bayan su har zuwa ranar alƙawar kuma sauraro sun yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda ke zo mana a dukkanin irin wannan rana ta juma'a wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki da sada mu da alkhairan da suke cikin wannan rana ta juma'a idan ɗan uwa ba su mance ba shirin a satin da ya gabata ya duba abin da ya shafi tarihin ƴaƴa da annabi sallallahu alaihi wa sallam da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu yin kwaikwayo da yin aiki irin nasu Allah maɗaukakin sarki in mun yi kuma ya karɓa marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya idan muke da lafiya Allah ya tsara mu inda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya yalwata kabarinsu ya haskaka musu shi ko kuma da muke nan Allah madaukakin sarki ya yi mana kyakkyawan karshe kamar kullum ni Aminu Kudus da Aminu Kudus Kudus tare da Dr. Abdullah Usman Umar gidan daya suke shigowa cikin wannan shiri mai albarka don tattaunawa akan tarihin magabata don mu zaƙulo menene abin da za mu iya kwaikwayo da shi a cikin rayuwar magabata wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya bani ikon yin aiki da shi. wannan bayan Allah da muka tattauna a kansu a satin da ya gabata ɗaya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma mun ji irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi a kansu wanda akwai darussuka da dama da za su iya ɗauka a cikin rayuwarsu wanda mun ji kuma yadda aisha ya karanta mana annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya aura wa suna usman da tsaye sarrafu Allah tsara masa ya guda da sarrafu ya aura mata inda ta kun sarrafu Allah ta wasu lama ya ce da da wata mata an tsara mata sallallahu alaihi wa sallam wajen ke nuna maka cewa su magabata sun yi abin da ya dace noma ne kwaikwayo da shi ne koyi da shi domin ga anan su sallama ya aurar da ɗarsa bayan ta bar duniya ya ƙara maye gurbin ɗar nan ɗansa wata ɗar tasa a gurin waccan wacce ta mutu wannan shi kansa abin farko ne da ƴaƴa akwai iyaye waɗanda iyayensu akwai ƴaƴa da iyayensu suke yin haka wasu za ka ji a ƴaƴan sun yadda su karbi wannan zaɓin da iyayensu suka yi wasu kuma za ka ga sun karbi zaɓin da iyayen nasu suka yi wanda wannan shi kansa abin a yi kwaikwayo ne da shi a ga cewa yaya mutum zai yi lokacin da iyayen shi suka yi masa zaɓi suka ce ga abin da za ka yi ko suka maye gurbin ki suka maye gurbin ki da yaya ki da ke suka ce je ki zauna wannan lallai akwai jarrabawa sai kuma wanda yake biyayya shine zai iya cinye wannan jarrabawar da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon cin jarrabawa da biyayya ga iyayenmu lokacin da suka yi mana ni ko suka zartar da wani abu a kanmu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da suke ganin shine ya dace shine daidai a kanmu suka zartar da shi ko suka yi mana wani umarni kan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya akan duk abin da suka zartar a kanmu suka nuna shi ne suke da bukata
يا أمتي يا أمتي أدعوك يا أمتي أمتي فلتنهضي همما فلنسعى masu sauraro yau insha Allahu ɗaya daga cikin mata wanda suka yi gwagwarmaya wanda lallai akwai abin kwaikwayo da koyi a rayuwarta wato sumayya wacce take tana da abin al'ajabi da dauriya da cijewa a kan yadda a kan bin musulunci da tsayawa a kansa wanda wannan abin kwaikwayo ne kwarai da gaske amma dai za mu ji me tarihin wannan baiwar Allah kuma mu ji menene abin da za mu kwaikwaya a cikin rayuwarta dokta kaji wacce za mu tattauna a kanta a yau insha Allah wace ce sumayya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على رسول الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم wa ورحمة الله تعالى وبركاته rahmatullahi barakatu na'am a yau cikin taimakon sa tabaraka wata bintu khayyat na'am
ko dai bintu khabbat ko bintu khayyat kamar yadda ya zo a wasu nusakh Na'am.
ya'i wani gurin bilba Mm, sumayya ita ce awwalu shahida fil islam mm, mata farko ta mace kenan da ta fara yin shahada a musulunci idan an ce shahada mutumin da ya mutu akan musulunci ta dalilin musulunci aka kashe shi ko ya mutu ko wani sababi ya kashe shi mm, um, um, an ce a wata riwaya ita ce mutum na takwas ai, na tara a duniya gaba daya a musulunci na'am ita sumayya mm, Na babbar mace ce da ta cancanta a yi bayani akan tarihinta sumayya bintu khayyat ko bintu khabbat maulat abi huzaifa ibn al-mughira ita ce ummu ammar ibn yasir mahaifiyar ammaru ibn yasir wadda mun yi wato tarihinsa a baya mm, mun tattauna a kansa shi ammar yana da ah, dan uwa mai suna abdullahi ibn yasir mm, Ammar ibn Yasir yana da ɗan uwansa mai suna Abdullahi ibn Yasir. Um, shi eh, Yasir ɗin yana da ah, wani ɗa kuma mai suna Hurais.
na'am Hurais ibn Yasir. Kenan Ammar ibn Yasir, Abdullahi ibn Yasir, Hurais ibn Yasir.
mm, da wannan gidansu ɗaya gidan tarihi um, ita sumayya bintu khabbat ko bintu khayyat um, mijinta shine yasir ibn amir yasir ibn amir um, shi ma wadda an yi masa azaba ne ya rasu a makka um, saboda tazib da kafirai suke ta yi masa a wannan lokaci ya samu shahada ita sumayya ta musulunta a makka tun da kuma tana cikin matan da aka yi musu azaba ana cewa kanat mimman yu'azzabu fillah tana cikin waɗanda aka yi ta yi musu azaba saboda Allah um, don tabar addinin musulunci amma ba ta bari ba tabar musulunci ba ta bari ba um, an samu matsaloli da a maka sosai a farkon musulunci mm, kamar yadda na farko-farkon waɗanda suka fara bayyana musulunci sun azabtu ƙwarai da gaske mutum bakwai daga cikinsu imam mujahid yake cewa awwal man azhara al-islam bi makkah sab'atun awwal man azhara al-islam bi makkah sab'a mutum na farko da ya fara bayyana musulunci a makka a makka mutum bakwai ne na farko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na biyu sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu na uku bilal ibn abi rabah radiyallahu ta'ala anhu na hudu khabbab ibn al-arati radiyallahu ta'ala anhu akwai na biyar suhaib ar-rumi radiyallahu anhu akwai ammar ah, ibn yasir radiyallahu anhu akwai sumayya ah, ah, wannan mata da muke tattauna a kanta daman na faɗa ita ce ta bakwai a duniyar musulunci a musulunta da suka bayyana musulunci a maka shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar a farkon al'amari mutanen su dangin su su suka hana su bayyana musulunci ma'ana su suka yi ta yaƙar su wurin shawa dangin annabi dangin sayyidina Abubakar suka yi ta yaƙar musulunci suka hana a musulunci ya yaɗu ba abin da ba su yi wa annabi ba a makka na zagi na batanci na abani sunan shi na faɗin maganganu na hana a musulunta don a makka har zama suke suna toshewa hanya duk wanda zai zo da sunan wai musulunci yake so ya yi sai a ce kar ya yadda ya fi muhammadu لأنه ثلاثة رجل يفرق بين المرء وأبيه ويفرق بين المرء وأخيه waya annabi mutum ne da yake bambancewa yake raba tsakanin mutum da ubansa tsakanin mutum da mahaifiyarsa tsakanin mutum da uwansa ma'ana annabi baya bari a zauna lafiya wal iyazu billah haka haka haka suka yi ce lokacin da tufai ibnu amr ne dausi zai musulunta abinda aka ta gaya masa kenan har ma saboda kin musulunci suka sa masa auduga a cikin kunnensa aka sa masa auduga a cikin kunnensa ya shiga harami don kada ya ji abin da annabi yake faɗa. ya shiga ya ji ƙwar'ani ya ji wa'azin manzo Allah sallama shi a tufail ibn amr ne addausi mutumin daus ne kabilar daus ya ji ya ce kai ni fa abin da mutumin ne yake faɗa ya shiga raina don haka zan yi imani da da shi zan kuma yadda da shi hakan kuma ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda da shi amma dai ya gamu da matsaloli ba kanana ba shi ma za mu zo kansa insha Allah nan gaba cikin tattaunawa da haka abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi mutane suka hana su bayyana musulunci sauran kuma waɗannan mutane bakwai da na faɗa biyar daga cikin su su Bilal da Khabbab da Suhaib da Ammar da Sumayya sukan azaba aka yi musu waɗannan mutanen khabbab ibn al-araj suhaib rumi ammar bin yasir sumayya suna daga cikin mutanen da ake buga misali a kansu a duniya ta yadda sun azabta sosai akan wannan islam sun wahala sosai sosai aka yi ta sa musu rigan karfe sai a sa musu riga ta karfe sannan a sa su a rana karka kwatanta yadda wato yadda karka kwatanta yadda karfe yake daukan zafi a karan kansa yake daukan zafi a karan kansa to balanta a sashi a jikin mutum fatar dan adam wallahi haka aka yi ta musu aka yi ta azabtar da su musumayya bayan an kashe yasir wanda ya aure ta shi ne wani mutum da ake cin shi al'azar rumi yaro ne na alharis ibnu kaldata as-saqafi yaron alharis ibn kaldata sakafiyu ammar ibn yasir ammar ibn yasir cikin falalarsa da ake fada an ce shi ne mutum a duniya na farko da ya fara gina masallaci na'am a duniya wanda ya fara yin masallaci a cikin dai mutane a al'umma annabi dan yi sallah a ciki yi sallah fihi ko yi salli fihi don ya yi sallah shi a ciki ko kuma dan a yi sallah a ciki wannan dai gida nasu gida ne na albarka gida ne na addini to ita wannan mu dawo kanta ita wannan sumayya ina so iyayenmu mata su ji saboda rayuwa a cike take da jarrabawa da ibtila'i idan mutum yana gani yana cikin wani yanayi na tsanani yana cikin wani yanayi na kunci saboda kina ganin kina zaman aure ne zaman aure addini ne kina ga akwai matsi akwai takura wato ki ji labarin wasu yan uwanki mata a duniya da suka ɗanɗana kuɗa suka sha azaba sama da yadda azabar da kika sha sumayya um, ta wahala kamar yadda muka faɗa ta musulunta a makka uh, an yi taimata azaba don tabar addininta amma bata yadda ba wata rana abu jahal wato wata magana marar daɗi cikin abin da aka yi mata na rashin kyautawa da rashin mutuntaka da daraja wani kafiri da ake fi da shi abu jahal ya zo tarar da wannan sumayya ɗin ana gana mata azaba ya ɗauki itace malam itace mai tsini ya feke shi ya samu farjin ta ya soka mata wannan itace la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ji kan sumayya Allah ji kan sumayya Allah ji kan sumayya shi yasa duk wacce aka sa mata suna sumayya wato in an ji tarihin sumayya wato akwai abin tausayi ba wai fa tsinke ba mala aminu ka duba wurin nan da yake da hadari al'auran mace yake da hadari da hannu mutum zai iya illata mace ya halakar da ita da yatsa da hannu kurin amma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullah astaghfirullah Allah karim wallahi akramaka Allah wa kamatan nan Abu Jahl ya samu itace ya fike shi mai tsini ya surkuma mata wannan itacen fi kubuliha take ta mutu namun bayan da za a zo a taɓa mutum a wannan wuri ba tare da ya mutu ba kuma abin mamaki malamai suka ce kanat a juza kabiru tisin da tijiwa ce tsohuwa mai shekaru da yawa awwal shahida fil islam rahimahullah ita ce ma ta farko da fara yin shahada wannan shine shahada ta farko da mace ta yi amma ya mata wannan abu jahal zalimi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya tarar da su su ammar din da su mayya su wai ana ta musu azaba ya ce sabran ya ala yasir fa inna mau'idakum aljanna imam hakim ya rawaito wannan hadis da annabi ga azaba azaba azaba da ake musu a makka wannan gida ya ce ya ku ala yasir ya ku iyalan gidan yasir ku hakuri mawu'idakum aljanna lalle makomar ku gidan aljanna ne makomar ku gidan aljanna ne imam mujahid yace to awwal shahidin kana fi awwal islam ummu ammar no mai shahada na farko a mahaukar musulunci to ummu ammar ce to dakta bari mu Sumayya ga kenan.
sashin masu tallace tallace mu Allah karbo ya sakonnin yafe su kafin mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya wallahi ba laifi بهم همم مشبوبة لسبيل الله غاضنا يا أمتي يا أمتي رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح الرواج لا يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايمانا وموعظه فبالجهاله قد خابت متاعينا من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من
masauraro barkanmu da dawa a cikin wannan shiri mai albarka don da ya daɗi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne akan ɗaya daga cikin mata da suka yi gwagwarmaya zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sumayya mahaifiya ga ammar ɗan yasir akramakallahu kana ɗan tsakiyar bayani akan wasu maganganu da aka yi akan ita ce farkon wacce ta fara yin shahada a musulunci Um, kullum ana karanta irin wannan tarihi ne ba don komai ba Na.
sai mutane su gane in mutum yana ganin Allah ya jarrabe shi to akwai wanda ya fi shi Mm, Eh, ita wannan kagaranta aka raba ta da shi mm, sumayya ah, bint khabbab ummu yasir ummu umar Um, a lokacin da ake mata azaban nan za a kashe ta kamar da shi doktor mahmud amara wa umara allah ya masa kariya da rahama ya ce akwai abin tausayi akwai abin bakin ciki da bacin rai da ammar ibn yasir ya gani a idansa ana kashe uwarsa babansa yasir ya mutu an azabtar da shi yasir shi ma mutuwa ya aka azabtar da shi ga ita ummu ah, ga ga ga ga sumayya ita ma ummu ammar mm.
subhanallah ita ma tana cikin wannan bala'i wannan yake nuna mana dole mu zama masu haƙuri akan wato jaraba da za mu iya gamuwa da ita a rayuwa ga shi yanzu ana masa duk abin da ake masa ba zai iya yin komai ba yana kallon yaudara yana kallon cin mutunci yana kallon wulakanci ba abin da ba ya masa ba amma ba zai iya komai ba kai ba ma shi ba annabi Muhammadu ma a lokacin ba abin da zai iya yi sai dai addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine a shugaba jagora amma an yanayin da dole haƙura ya kai al'amari ga Allah to wannan jarabawa ce amma dai ana so kullum adan an jaraba mutum ya yi ƙoƙari ya ci jarabawar haka amma yana kallo aka kashe mahaifiyarsa aka kashe uban shi ya musu bankwana ya zauna cin aƙidarsa da kuma ainihin wato rayuwarsa ta musulunci mu dawo kan ita sumayya bintu khayyab da iyayenmu mata abinda za mu ɗauka a nan shine haƙuri da rayuwa yanzu kaga wannan akan addini ne aka yi mata to da yawa ana kawo kuka da matsaloli da mata suke samu a yau su larurorin su yanci akan zama aure ne wala ina ba wa iyayena matan haƙuri akan ibtila'i a addini ibtila'i a rayuwa yanzu wannan kashe ta akai ce Allah ya taƙaita ba kashe ki akai ba kina da azabtuwa ina matan da suke zaune a ƙarƙashin mazaje ba sa ciyar da su ba sa ɗaukar nauyinsu da yawa yau da yawa da yawa wallahi da yawa yau idan za ka binciki mata akwai masu larurar da kullum kullum kukan da suke yi mazajen su ba kulawa da su babu wadataccen ci ba sha ba sutura na tara musu yaya amma bayan da za su an tara musu yaya bayan da za su yi dole su haƙuri su kai zuciya nesa ba ta isa ta fita jamar gidan ba ta fita ina za ta je yayanta ya za su yi akwai abin tausayi mutum ya tara miki yaya na tsofar da ke ya gajiyar da ke uwa ta mutu uba ta uba ya mutu dangi babu yan uwa ba hali gidan da zaki zauna ma wata matar in ta fita daga gidan aurenta wallahi ba inda za ta amma idan ka ji labari irin azaba da bakin ciki da take gamuwa da shi a gidanta na aure ko da ka ce mata ta nemi saki a rabu da ita to amsar shine idan aka sake ta aka rabu da ita to ina za ta
akaram kalla wasu suna yin hikima in an kai irin wannan shekaru ko an ce an sake su sai su ce to ba inda za su za su zaman ƴaƴan su me hukuncin wannan ni to ai suna da gaskiya malam mijin da ya zo karar da mace ya komai na ta ya gama mata da shi ya raba ta da ƴan uwanta wasu sun mutu uba ya mutu uwa ya mutu in ma gado ne ubanta ya bari mijin ya cinye gadon da yawa yanzu maza su suke cinye gadon matansu mace ubanta ya mutu ko wata mutu dan da gadan mijin maza wayo suke cinye gadan to bayan ya tara mace a da jikoki sannan kuma ya zo ce ya sake ta ai sai sama mata wuri kurin ta zauna ko da ba aure ta zama ta zauna cikin rufin asiri ni ina ganin ba karamin wulakanci bane mutum da ya tara wa mace wannan gajiyar ta ɗebi wannan shekarun wai ya zo ce wai ya sallame ta ta je ina su ya kamata mata su zama masu haƙuri kuma maza su zama masu tausayi masu jin kai wasu matan abinda suke kuka da shi zalunci na maza don muna buga misali ne don su gane idan kin gamu da wannan to kuma ga abinda sumayya ta gamu da shi ita ita ce aka samu aka soka mata a farjinta aka halakar da ita to wannan matsalar ta matsala ce ta wato zaluncin miji ana mini da yawa daga cikin maza yau wallahi malam ba sa iya adalci idan an gaya maka labarin abin da maza suke a cikin gidajen su wato zaka ce sai kai wa'azi ka ce ka ce mutane anya mako ya kamata su rinka ƙara aure saboda rashin imanin da ake rashin tausayi rashin jin kai mutum baya tunanin Allah baya tunanin lahira baya tunanin kabari kullum abin da ya ga dama zai yi wa mace yana azabtar da ita dare da rana wata ta yi magana ba wanda suke zalunci wajen rabon kwana yanzu a ƙasar nan akwai namijin da kawai in ya tashi canke-canke yake in ya zo kwanciya gida wacce yake bukata kwanci wallahi ka san canke-canke na yara ko to za canke-canke yake to gwanda wannan ma da dan alama dan dama dama akwai wanda kurin zai zaba ne a cikin su wanda ya ga ta iya kwalliya kawai ita zai ce bai kwana da ita ki je ki kare da cefanen ki da da kaza din ki akwai wanda kawai da ya zo da mun sun sani za su zauna ne a tsakar gida kawai zai ce wance shiga daki ita ce mai girki ba ruwansu da wani rabon kwana kuma wannan mutumin fa musulmi ne mai sallah a masallaci wata sai ta shekara bai je kanta ba zalunci malam to dakta ya matsayin zaman auren su a to zaman aure kan wannan kam ni daman gaskiya ni fata wanda yake wa duk mijin da yake a zalimi ne irin wannan wallahi in dai bai zai gyara ba ni ba na ba da goyon baya a cikin zama da shi kullum ta rabu da shi
ta dakta yanzu ka gama bayanin yadda in ta tafi din watakila babu gurin zama ko babu wani abu in haka akwai wannan kaga akwai uzuri amma in dai tana da yadda za ta dan sauran karfin karfin ta da dama daman ta mal amin ta ta bari ya kasfara ta ba miji ba ba abun nan wani fa gaba ɗaya fa yanzu wata mata fa wallahi wata mata ta zo wajena tana fatawa ta ce yau shekarar ta bakwai mijinta bai kwanta da ita a shimfiɗa ba shekara bakwai tun cikin yar shiga ta nan ta girman ta yi wayo ta shiga firamare ta abin shekara bakwai kuma tare a gida guda suke kwana ciwo ne da shi take lafiyarsa kalau sai shi dan cikuran ba a cewa komai to ma to dakta in haka ne ita in bai bukace ta ba ita ba sai ta bukace shi ba to ta ji ya koro ta kai lauyan lauyan maza ta ji ya kore ta ka buɗe waya ka ji yanzu abin da mata za su gaya ma akan wannan abu wannan babi ma da aminu ban so ma buɗe shi babi ne na rashin mutunci da da fitina da maza suke yi wa mata wallahi malam wallahi ba zai lissafu ba akwai matar da cewa ce wallahi idan cewa ce ta shi fita dalla karki ta fura mu wannan miji yake gaya matarsa ta ce malam in zo ne wanka in sa turare in yi gyaran gashi in yi gyaran jiki duk kwalisar da mace take yi wa miji wallahi ina masu ta ce wallahi malam ban isa bai daga kai ya kalle ni zai kwana yana cacin yana iko yana dariya da yan mata shine kallon blue film shine kallon wane shine hira da wasu matan banza bayi da lokacinta
to to to dakta baka ganin wannan chatin da yake dauke hankalin maza kamar akwai wanda matar da aka ce eh, ita ta je ta samu wani layin ta yi adin din mijinta suke ta chatin ta yi wanka ta yi kwalliya irin aka canja mata kama take tura mata da hotuna tsawon shi- lokaci ba da yayi da wasu da matar tasa yake Ai, bai san matar maganganu sa ba na ne, ai, soyayya shedani ne iya ta wannan.
gaya mata ai ba ai bai samu cewa matar bane ai yaudara su ce bai san ba matar ce to ba matan sai su ringa irin haka ba dakta don su janye mazajen su zuwa gare su a ba malam yaushe za a dora su akan ƙarya malam aminu ai bai zai yiwu ba ƙarya kuma la ƙarya mu wallahi ai kawai in zai gyara ya gyara yaushe wacce za ta zo ta wata wani wani wani ƙarya ta je ta ɗauki wani layi ta je tana hirar shi aka wani abu ta rika shi a ɗaki kawai sai an yi hirar kawai dole ya gyara na'am yawwa cikin hikimominsu na mata da abubuwan su su yi kuma su ma matan gaskiya akwai dan matsaloli fa Mm.
yawwa to wato rayuwa ce mala aminu kamar yadda kullum muna faɗa Mm.
yawanci yanzu iyaye sun watsar da harkar tarbiyya Mm.
kawai yanzu mata abin da suke shine a ta kwalliya a titi a ta kwalisa harkar waya da wane ne da wane ne gaba ɗaya harkar rike miji ba su da ilimi akai ba sun yi ake rike miji ba da haka mace za ta zo tana gadara an yi auren amma wallahi mijin baya hannunta yana hannun wata a waje Mm.
saboda shi namiji kamar jariri yake wanda yake kula da shi shi yake mai da hankali a kansa to wanda yake da raunin imani da raunin zuciya sai ya je matar banza ta waje ta je ta ta ta- ta ta dauke masa hankali to kaga wannan ba daidai bane kuskure ne su ma matan wasu kazanta ba kulawa da jiki yanzu wata kitsan kirki ba ta yi ba ta gyaran gashi ba ta gyaran jiki kuma mace bai kamata ta rayu a wannan zamanin ba ta gyaran jiki ba kwalliya da ado ya zama larura kamar yadda zaki ci abinci larura ne to wallahi da ado da kwalliya dan ki dauki hankalin mijinki ki tabbatar mijinki yana hannunki ya zama miki dole ya zama miki larura amma magana a zauna ba a gyaran jiki ba a bai taso ba Na'am.
da sauransu yanzu ko iyayenmu na da zaka ga mace ko haihuwa ta yi me ya kake ji ana cewa a je da mace irin gida ta haihu din nan ai ko gyara ta ake yi Na'am.
amma su yanzu misalin ba a zuwa haihuwar gida amma ba a koya mata ya za ta yi ta gyara kanta ba sai mace ta zo ta haihu haihuwa tana canja mace fa da haka dole sai ta yi gyara wata mijinta ya ce to da Allah an gama zai dawo da wuri ta ce aka bari ban gama gyara ba tukunna kaga wannan mai hankali ce bai fahimta ba ta ce ka bari ina kikimtsawa akwai abubuwa waɗanda suke na koyi tunda ta haihu sai ta kimtsa kanta ta gyara kanta to amma yara yan matan zamanin nan duk ba san da waɗannan abubuwan ba sai kwalisar banza da soyayyar ƙarya ta fitina ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana sharri ana tsiya ba a san ya za a kula da kai ba da haka dole shi yasa mazajen wallahi suke guje musu dakta ba ka ganin wannan matsala da za ka ga mace da mijinta amma yana hannun wasu 'yan mata a waje ba ka ga su ma matan kullum adanta da gyaran jikinta da komai sai za ta fita sai ta yi na waje shi yasa mazajen su ma suka samu wasu wannan gaskiya ne wannan ma akwai shi matar bahaushe kenan da bafulatani sai dai addu'a matar bahaushe bafulatani in kaga tana cin kwalliya ta minti talatin a bakin miro tana ado da kwalliya to unguwa za ta za ta je gidan biki ne da gidan yini sun kware ko za ta je aiki yanzu duk yawanci matan musulmi da suke zuwa ayyuka mata masu aikin nan wallahi idan ka ga irin abin da suke abin zai baka mamaki shi yasa wasu ba sa bari matar su je ta aiki saboda adanta a wajen masu aiki take nuna shi oganta a wajen aiki shi ke ganin kwalliyarta da wani fari da wani da wani kwalisa da kada jiki da shafa turarruka na tashin hankali masu tsada da yin lalle da gyaran jiki da waje sauransu wallahi duk in za su fita unguwa suke yi ko za ta je aiki ko za ta je gidan biki ko wani abu da sauransu to gwanda ma mai zuwa gidan biki ma cikin yan uwanta mata ne za ta yi da dan dama dama amma wanda ya fi muni kan wanda za ta je ma gurin aiki malamar makaranta kaga tana zabga kwalliya tana kanshi tana wuce waye shi muku wannan ya halatta ko tana aiki a lokal gaman ko tana aiki a state gaman ko kuma wata sakatariya ne a wani ofis ta ta kwalliya ta ta hira da maza ga cin abinci a gaban maza matan mu musulmi ma'aikata sai wanda Allah ya zaba su ci abinci a gaban maza a ofis din su ai ana mitin suna cin abinci an raba wa maza abinci suna ci su ma tare da su ake cin abinci a kan a dining table haka wannan ba addini a ciki ba kunya a ciki to gaba ɗaya himma su ta ƙare akan maza a waje to wannan yasa ni ba goyon bayan mazan nan nake ba amma wannan yana cikin dalilin da yasa ba ta kulawa a gida sai a waje. Shi namiji yana bukatar kulawa malami. Ka zo gidanka ka dan ji kanshi, ka zo gidanka ka gama ta ka tana cikin kwalliya da ado. Abin da ga wasu ma rashin ganewa wai wai wai tana gidanta kullum da na nake da hijabi wannan ustazan mu kenan. Mata masu sisters ustazai, ustaziya mai addini kullum da hijabi a cikin a cikin gidan miji. Ai kin cuci mijin ki ai. Saboda ya zaki za masa hijabi, hijabi ai shi zaki fita. to kaga wannan ba addini bane rabe rabe duk inda a daki hijabi ban daki hijabi a tsakar daki hijabi mai gida yana zaune ana kira da shi kin saka hijabi to me aka bar masa wai saboda ku kila da masu shigowa kai da Allah waye zai shigo da Allah ina maka bayanin ba gidan da ba wani mai shigowa ko kuma da daddare suna nan fa da yawa fa wallahi in zaka ba maza dama su baka labari abinda matan suke kenan wai mace ba za ta yi abin da miji zai ji daɗi ba faratu ka ga mace ta bar farce zara zara a hannunta da datti a ciki yaushe wannan wannan wannan mace ce wannan ai wannan ba mace bace ko ga tarin ga kitso ya dankare ba ba gyaran kai ba gyara wata ma ɗari biyu ya jefa mace ce wallahi in na dawo biki kitso ba sai kin ga bacin rai saboda ba ta yi dan mazan ne ba sa ba da kuɗin kitson kuɗin shampoo kuɗin gyaran kan ɗari biyu ya ce ko ta yi kitso ko ta ga bacin rai kenan kaga ba ta yi idan ba idan baya ba ta kuɗin shampoo da waye ba mun gaya musu dabarun da ake yi ba kowa ta san dabarar da za ta gyara kanta na'am Allah ya saka da alkai
Allah ya mana afuwa kamar lokaci yana ja bari mu bude layukan mu da kuma tambayoyi akwai baiwar Allah da Allah ya mata rasuwa cikin ɗaliban mu ne wata kirki Aisha malama Aisha Aliyu Kurna malama Aisha Aliyu Kurna malama ce masha Allah mai kokari da karantarwa da masha Allah da da'awa ita ce ita ce ji Allah ya mata rasuwa da daddare ana kokarin yi mata jana'iza kenan ita ce shugaban makarantar Sheikh Ja'far Mahmud Adam na na unguwar Kurna ana cewa ko maganganar almajirai ko ina ne da sauransu to muna mata addu'a kuma yar malama ce ga malama Hadiza Balanti yanzu haka tana can ana ta jaje da wani sauransu muna fatan Allah ya yafe mata kuma muna ba da haƙuri ga ɗaliban makarantar mangoron almajirai da ke kurna kuma kar manta ita ce wata tsohuwar kwamandar hezba ce ta dala local government a shekarun da suka gabata so muna ta'aziyya ga yar uwa malama hadiza balanci a matsayinta na malamar ta sannan almajira ce ga malam aminu daurawa muna masa ta'aziyya da almajira ce ga shek jafar mahmud adam almajira ce a nan usman bin affan kofar gadon tsaye kano duk ta yi karatu a wajen mu gaba daya allah ya fi mata allah ya fi mata muna ta'aziyya ga iyalanta ga yan uwa gaba daya
masauraro za mu tafi kai tsaye zuwa gare ku mata za su iya neman mu akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza akan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar. Salamu alaikum.
alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
To fatan alkhairi a gare ku a wannan lokaci da fatan kun tashi cikin goshin lafiya.
Alhamdulillah muna tare da wa.
To ina yi wa malam na gadon kaya addu'a ta samun nasara a kowane lokaci a kowace tsawa kowace rana kenan.
Na'am.
To kai dai Alain Musa Wuturi shi ne akan layi a wannan lokaci.
To Alai Musa me kake tafa da shi cikin shirin?
Duk wanda malam ya dauko gaskiya ne wallahi ya faɗakar da mu sosai akan wani abu domin na fahimce sosai abubuwan da ya tattauna ya tattauna akai kuma gaskiya dai abin da ya fi ɗaukar hankali yana daga cikin abin da ya ya abu na da bangaren mawarta mata kenan kamar wanda suke ba sa son irin wannan kula da bangaren tsafta kenan ko kuma kifin gaskiya.
Mm.
Gaskiya ne kamar da ka faɗa akwai wanda gaskiya wani wani baya wani akwai wanda gaskiya hakikanin gaskiya wani baya bada kuɗin kitsan ne Mm.
akwai wanda kuma gaskiya yana iya kokarinsa in yi da yakin domin abin da ya wani za ka ga cewa ya ko an kudin abincin gida baya ba shi wahala amma kuma wani wani abu ɗan kalilan da da bai taka ya kanya ba wanda bai wuce naira ɗari ko ɗari biyu ba sai daga kuma yana kai shi kuma Mm.
wanda kuma shi kuma karfin abin da sa ya fi bangaren wannan tsafta kuma Mm.
ya kokarin sa amma kuma bangaren abinci sai ma a sama to dai muna fatan dai su kansu magidanta su da mu a wajen ta bane amma dai muna fatan da magidanta kai ji wannan bayanin ma a shigoro ne ko tuzuru ya ishe ka haka ni na ɗauka mai mata ne ma wata mai zai kuma kirista nuna ka ji da Allah bishari da To Allah ya bayani kamar saka da alkhairi.
wa'azin da zan fara ma kai aure kar ka sake kiran mu in ba kai aure ba ka je kai aure ga muryar ka kamar ta magidanci a sha a kekashe kike a bushe kai ka ma san harkar gida yanzu har da zaka zo kana wannan tafsiri da nan Bayani watakila karantawa ya yi.
Alƙali zaƙe wa dan Allah bai da mata ba. To Allah ya saka abin da dan uwa ya faɗa gaskiya ne.
Eh.
Ko da dai ba shi da aure ba shi da mata amma dai gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne. Muna fatan kuma ma aurata din za su ji su gyara. Allah ce maka na.
Amin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To, wannan. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam muna tare da.
Muna wa malam fatan alkhairi.
To muna tare da.
So, Kuna tare da Aisha. Mun taso kai.
To Aisha me kike tafa da shi cikin shirin?
Malam wala ya fatan alkhairi zama Allah ya sa da alkhairi To muna jin mala- daɗin malam yana jin.
kasancewa tare da su.
To Allah ya saka muna alhamdulillah.
gode Allah ba ku ikon gyarawa.
Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna tare da. To baban gida me kake tafa da shi?
Malam Ubangiji Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Da Gaske duk bayanin da kai mata da sun ja hankali na duba da kamar yadda ka faɗa malam akwai yadda za ka misali sai irin da aka taɓa unguwar nan ma za a ga ko gidan biki ko gidan suna Eh.
ko gidan mutuwa za a ga an shafa kwalliya amma idan ana zama hakan nan a gida za a ga ba a kaɗi da sai a yi kwalliyar ba.
Eh.
Ina ganin cewa gaskiya irin jihar Kano da kai a nan gurin shi ne malam Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi.
Amin.
ga gida shi ba da za a yi masa kwalliyar ba amma ko shi ya fi bukatar ma a yi masa kwalliya amma kan ba ta samu sai dai ya samu wata unguwa ko a fita sai dai mutum Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yi gida lafiya Allah ya Amin.
saka masa da lafiya da gida Amin. Amin.
Allah ya saka mun gode kwarai.
Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da.
Kuna tare da Fatima Abubakar Ladani.
To Fatima Abubakar Ladane me yake tafa da shi cikin shirin?
Don malam ta ce a dinga ɗaukar to kuɗin ce fa nan an kuɗin a yi suna samun kuɗin da zan da yan ido to amma an ce yan an fita an fita a ramin to zan iya zuwa.
A to kina nufi ba ki tambaye shi ba kenan zaki Me fita?
yake tukunna karfa a kulla mu wani abin da ban faɗa ba.
Zan ba da kuɗin kiɗan ba sannan kuma ba za ta je ba.
Oke to ke kuma kina samun kuɗin ki sai kike so ki tafi da kuɗin ki ki je ki yi bai sani ba?
Yanzu Ina zuwa gidan ya koma ina yi to nan ma ya hana na zuwa kuma ya ce bani kuɗin kuma ni ina yin kitso ina samun kuɗin to ina so in je amma ya hana.
ki nemo mai kitso ta zo gida ta rinka yi miki ba sai kin fita ba. tunda baya so ki fita Dakta ita tambayar ta ai da kudin ta za ta yi tunda ka ce ai da Ko da kudin ta za ta kuɗinta za ya ta- halatta bai ki- bai ta tambaye shi ba ta je ta yi a'a ai tunda ya ce baya so ta fita ya san halinta ne na kana jinta da zakin baki watakila mai yawo ce Allahu alam so ta tsaya kawai tun da bai bai yadda ba ta nemo mai kitso ta biya ta Na.
ai akwai yara yan mata masu bi gida gida suna yin kitso ana basu ɗari biyu dubu ɗaya ɗari uku yayan da kitson yake Mm, tun da ita ma mai kitso ce mm.
to sai ta nemo wata makitsiyar ta rinƙa mata ta yi wa mijinta biyayya kar ta fita amma ta yi ƙoƙari ta nemi kuɗin a kuɗin kitso ba laifi ba ne don mace ta ɗauki a cikin kuɗin cefane ko cikin wani kuɗin mu'amala ta ɗauki ɗan kuɗin da za ta yi kitso ta yi amfani da shi a karan kanta wannan ba laifi ba ne na eh ba laifi ba ne na amma salamu dai kar a alaikum ji ana ɗiban kuɗin kayan cefane kuma ana adashi na to muna tare da wa?
Kuna tare da maman Khadija daga titin Babur.
to maman Khadija daga Jajira me kike tafa da shi cikin shirin
Gaskiya ne kamar yadda malam ya bayani wallahi maza suna abubuwa da da yawa malam.
to dan kashe rediyon taki Kuma da na rage.
sani, na
to wannan fa ta ta saki jiki za ta fasa kwai kuma layin sama gaba Lafiya yanke.
ga kuma lokaci ma yana hararen mu salamu alaikum muna tare da wa?
Aminu alaikum salam.
muna tare da wa?
Hafsa ce daga zam.
to hafsa ne ke tafa da shi cikin shirin
Wallahi ni dai abin da yake tafe da ni ina jan hankali akan mata.
na
Saboda wallahi akwai macen da na gani sai mijinta ya dawo sannan za ta fara gi- gyara gida. Idan ya magana ta ta ce wai ga rainan ɗaya za ta yi kaza kaza kawai dai ayyuka sun mata yawa kenan aka ba gyara kwata-kwata ba komai haka har ya karo masa aure kuma sai aka zo ana tashin hankali.
To.
to halinta ne To.
kaga ka ji kuma rayuwa To. To.
ba za ta yi ba sai mai gidan ya zo ai akwai matan da fa sai miji ya zo sai miji ya zo za ta yi abin nan za ta fita za ta yi wanka ko dakta an samu rigimamman ɗa ne kaga sai ya da zai rike mata ɗan sannan ta ɗan yi Ka- wala amini kada rugurguje abubuwa wallahi Da Allah ka bari a gaya musu gaskiya wala amini yanzu daidai ne dan Allah mace ta zauna bata gyara jikinta ba bata gyara abuwa sai mijinta ya da a lokacin za ta yi wacce ce da Allah zan shiga wanka duk yana daga cikin matsalolinsu dan Allah ba zan je dora ta tsaya tana bata lokaci da duk me take yi ai da mu mace Allah ya yi ta ne dan ta yi reno ai Allah ya yi ta ne don ta reno dole ta san yadda za ta kula da ɗanta ta gyara akwai hakkin ɗa akwai hakkin miji ba mala aminu na'am bai kamata a rinka tauye hakkin miji ana ana ana ana ana ba- ana kula da hakkin yaro ba yanzu akwai matar da malam da ta haihu to wallahi mijinta ya hakura da shi a kulawarta kawai tana cikin ɗanta ne akwai waɗanda renon ƴaƴansu shine gaba akan kulawa da mijinsu kaga wannan ai ba daidai bane na'am akwai hakkin miji dole iya nan ko kina da ciki da goyo da reno da komai sai an masa hakkin miji Mm.
sai dai kawai dai ya bada uzuri saboda yanayi na dan adam akwai gajiyawa Na.
amma bai kamata a saryaduwa da miji hakkinsa ba saboda ana shayarwa yanzu wata kokula mijinta ba ta wallahi sai ta kwana tana ba wa miji tana ba wa ɗa nono da ya neme ta ni fa nono nake bashi kwana suke suna ba wa jarirai nono saboda tsabar ba su da tsari a cikin sha'aninsu wannan daidai ne wata kuma kullun ɗa a hannu miji ya zo yana buƙatar kulawa miji ya zo yana buƙatar ya ganki miji ya zo yana buƙatar ki zauna kusa da shi kullun rabe rabe da jariri a hannunta jaririn ma ki dan bar shi ma ya sha iska ma a kwantar da shi a gado shi ma dan sha iska ba ta yi ita kullun ɗanta a hannunta to wannan ya za a yi sha'ani da ita shi yasa suke tafka muku kishiyoyi akai akai saboda babu kulawa da haka ki ware lokacin da zaki kula da ɗanki kuma ki ware lokacin da zaki ba wa miji hakkinsa a kula da shi na yadda akwai larura ta rayuwa da rashin lokaci ga masu shayarwa da masu kulawa amma kar ki kuskura ɗanki ya janye hakkin mijinki Mm.
wallahi zai miki illa yanzu ba gashi wannan makaji ana An ƙaro faɗa.
mata ɗaya.
an ƙaro mata kuma ana tafka rikici ki gyara kurin ki zauna lafiya To malam Allah ya saka da alkhairi ina ga duka duka nan za mu kawo ƙarshen shirin a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa ya sadan da ku daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanti take jagoranta Amina Khidr Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الهموم لها رتاج وعن كسب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح العلاج من لا يفرج كربا فات مغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قرمان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بل وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا في حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا فات يغنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا ويشكر
Madarar Bobo da ke dauke da sinadarin vitamin C mai kara wa yara kaifin basira. Bobo Milk na cikin nau'ika iri-iri ga kuma Yugo Yugot mai dadin dandano mai dauke da sinadarin vitamins mai taimaka mata masu juna biyu da masu ulsa ya kuma taimaka wajen narkar da abinci. Yugo Yugot na cikin nau'ika iri uku Yugo Apple, Yugo Mix da Yugo Plain dukkan su da kamfanin Bobo Foods and Beverages Nigeria Limited.